أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba uku ga watan ramadan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan sallaci wannan masallaci da ke cikin jami'a mallakar jihar gombe a wannan yammaci na uku a cikin wata ramadan wata mai albarka abubuwan da allah yake kasawa na rahama da zubowa bayinsa allah ya samuna daga cikin waɗanda suka rabauta muna karatu tun daga farkon wannan wata zuwa yanzu cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul kafi kamar yadda aka tsaya a shekarar da ta gabata aka ɗora a bana mun tsaya aya ta arba'in da ɗaya muka tsaya jiya ko a karatun da ya gabata za mu tashi aya ta arba'in da biyu insha Allah ta'ala a suratul kafi kafin mu shiga karatu an saba karanta tambayoyi waɗanda suka turo tambayoyi shekaran jiya an manta ba a karanta jiya ba don haka da su za a fara bayan mai wannan tambayan ya yi sallama ya yi addu'an alkhairi ya ce ga tambayarsa ya ce menene hukuncin tara ɗalibai a yi saukar alkur'ani saboda wani ko wata bukata mai hukuncin yinsa saukar wata-wata ko sati-sati abinda malamai magabata ke faɗi shine babu wani nassi da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai sun yi sauka din duk da cewa akwai urdatul akhira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su lokacin da shekararsa ta rabuwa da duniya ya karanto alqur'ani daga farko har ƙarshe sannan kuma mala'ika jibrilu yana sauraren karatunsa su kuma sahabbai suna jin karantawar annabi sallallahu alaihi wasallam suna kiyayewa tare da abin da suka kiyaye tun farko kafin wannan rana wanda wannan ya shafi abu ne wanda yake da mu'amala da dirasan alqur'ani amma a tare mutane a sauke qur'ani malamai suna cewa ba su da wani nassi wanda ya tabbatar da haka daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko magabata amma idan misali ɗaiɗaikun jama'a kowa ya sauke qur'ani a nemi buƙatar cewa ya sa ka cikin addu'o'insa domin duwanda ya sauke alƙura'ani addu'arsa ana karɓanta insha Allah duwanda ya khatima na alƙura'ani ya yi addu'a ana karɓan addu'arsa wannan ya yi wancan ya yi wancan ya yi a ko'ina ake amma a taru a yin a rarraba wannan ya yi izu biyu izu uku wancan kaza to shi ne aka ce ba a samu nassin da ya nuna magabata sun yi haka ba musamman daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yawanci alkhairi dukkan alkhairi ya taru cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musamman in abun ana yin sa da matsayin cewa ana ganin ibada ake yi to dole a yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk abun da bai yi ba kuma dole a haƙura da shi wallahu ta'ala ala wannan a ba tambaya yi ba yana magana ne akan wasu ɗabi'u da jama'a suke ciki abuna na ayyuka waɗanda suke yawanci sabon Allah yana cewa yana so malam ya ja hankalinmu game da abin da yake faruwa a tsakanin al'umma wanda yanzu haka ya zama ruwan dare sai wanda Allah ya tsare ko kuma sai wanda Allah ya tseratar ba tsoho kaga ba dottijo ne ba dama tsoho kam ayi abin da zai yi kenan eh ba dottijo babu dottijiya ba ba tsoho ba tsohuwa ba kamar yadda shi ya rubuta yace da samari da yan mata da makamantansu amma duka ina abubuwa da ya faɗa dai abubuwa ne wanda yawanci ake yi da kuma maganan cewa da ya yi wayoyi su yi ta ƙara a masallaci ko makamantan haka wannan duk abubuwa ne wanda kullum a ko'ina wuraren karatuttuka malamai daban-daban suna tsawatarwa da karantarwa a daina abin da ba daidai ba a koma zuwa ga abin da yake daidai muna fata Allah ya samu dace wannan shi ma ya ce shi mutum zai iya alfahari da ilimi ba alfahari da ilimi sai dai in ilimin da Allah ya hore wa mutum wadda wani yana so ya yi amfani da ilimi ya rena haƙƙin Allah ko ya taɓa haƙƙin Allah ko ya ƙasƙantar da addinin Allah ko ya walaƙanta musulunci ko ya walaƙanta musulmai to a matsayinka na musulmi a nan za ka nuna masa lallai Allah ya hore maka shi yasa abu ne wasu gurare idan ka je kaga suna kallon ku haka hakan nan to akwai irin wanda Allah ya ba su dama har sun kai ga PhD to koda a sunanka kana rubuta wane wane ko ka sa PhD a bayan saboda sunan shine ka sani ɗayan zuwa yi to in ka je irin wa'incan guraren sai ka sa dakta din a gaba don su kasu kasu rena tawagar ku yau kasu rena tawagar ku in kai farfesa ne ka sa prof din a gaba amma in cikin jama'a yan wanka ba sai ka sa ban kasa kawai wane wane kawai wannan ba damuwa bane sai dai in ya zama dole a inda suke ganin ya zama dole to amma a nan kaga alfahari ne ba don wai wani abu ba don kar a nuna wa musulunci kaskanci ko kuma jama'ar ka kaskanci kana yi ne don kariya amma wai mutum yayi alfahari shi mai ilimi ne ko mai basira ne ko mai kaza ne wannan kuskure ne wanda duk yayi nazari ko ya nemi ilimi don yayi jayayya da malamai bisa alfahari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da narkon bala'i ga wannan to kaga bai kamata a yi alfahari da ilimi ba amma a inda za a bada kariya wa addini to wannan ana so ka nuna lalle Allah ya baku baiwa ko ba wawayen al'umma bane wallahu ta'ala ala wannan yace bayan ya yi sallama shi ma ya yi addu'an alkhairi ya ce yana karanta alƙura'ani sai alwalansa ta karye to sai ya ƙara alwala ko kuma zai ci gaba babu komai inda ba cuta ne yake da shi ba mutumin da ya ɗau alƙura'ani yana karantawa kan a ya kamata in ba ya zama dole ba alwalarsa tana nan tattare da shi yawa amma idan abu ne yana wasa da tunaninsa bai dukufa gurin ƙura'anin sosai ba shine har alwalan za ta nemi karyewa don abu ne yawanci wanda ya dukufa cikin ibada ya zo da alwala ba sa kai alwalansa take karyewa to in ta karye sai sake alwala ya sake dawowa ya dau ƙura'ani wana insha Allah ta'ala shine yafi alkhairi gare shi la yamassuhu illa almutahharun malamai da suna magana a karkashin wannan aya suka ce karanta alkur'ani da daukansa a karanta shi sai da alwala lura da wannan in alwalan ta ware sai mutum ya je ya sake alwala ya zo ya ci gaba da karantawa wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama ya kuma yi fatan alkhairi da addu'a yace shi yana bin mutane bashi amma baya iya tambaya baya iya tambayan kudinsa da yake bin mutane din kenan yace a yayi kokari zai tambayi mutum sau ɗaya ne kawai saboda yana jin kunya to idan su yace idan sun ki biya bayan ya tambaya sau ɗaya wato ya sun ki biya a tambaya ɗayan in ya bar su da Allah yayi ko sai ya ƙara tambayar su kamar sau uku wanda duk ya ɗau bashi ba bukatan sai an tambaye shi mutum mai ƙarfin imani bashi baya barin sai nitsu amma a irin zamaninmu na yanzu mutane inda sun san ka mai wannan takarda to da an taru a gurinka gurin karɓan bashi wasu suna jira su karɓi bashin mai ƙyale su kawai kaga mutum ya murshe idonsa ana bin sa bashi ga mai bin sa bashi nan tun da yana dan kauda kai idan ya ganshi watan suka ga wai shine da muzurai wai shi da ake bi shi da ake bi bashi ba in ya kalli wanda yake bin sa bashi sai wani turbunewa ya bata rai ya wuce saboda tsabar raunin imani da rashin sanin Allah da tsayuwa a gaban Allah to saboda haka in ba an ba mutum bashi ba bukatun sai an tambaye shi dama an yarjejeniya ga lokacin da za a biya sai ya biya kawai amma idan lokaci ya ja to sai ka tunatar da shi wataƙila ya manta ne sai a ɗauka ya manta sai a tunatar da shi in an tunatar da shi shi kuma lallai sai ya ƙoƙari ya biya saboda haka wannan a zamani ne da yawanci in ba ka tambaya ba ba za a wannan ba wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima to balle ma a wannan lokacin ya kamata kullum da safe da yamma ka ta tambaya kawai yawa har a biya ka bashinka amma in aka gane ba ka tambaya ha kudinka za su kare Allah ya kiyaye don haka ba laifi bane tambaya za mu ci gaba da karatu insha Allah aya ta 42 cikin suratul kafi muna fatan Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Bayan mun ji yadda kafiri ya yi ta alfahari, ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara, ni na fi ka dukiya yana gaya wa abokinsa, na fi ka jama'a, na fi ka taro da dangi da makamantansu. Yana ta alfahari da abin da Allah ya hore masa na gonakai. mumini dan uwansa abokinsa ya ce masa ba alfahari ya sani Allah shine Allah shike ba da arziki kuma shine ya dace a bauta masa a kadaita shi da bauta kar a hada Allah da wani cikin bauta amma duk da haka wannan kafiri bai gushe ba yana mai alfahari har wancan mumini yake cewa inda Allah ya ga dama sai ya ba da sai ya bani arziki sama da wannan gonakan naka kai kana gani na talaka in Allah ga dama sai bani arziki sama da gonakanka in Allah ya ga dama gonar kan nan sai Allah ya zubo mata da bala'i na azaba ko na mamako ruwa wanda zai mata ambaliya ya zama to banda laka ba abin da za a samu a gurin shi kuma yana ta alfahari Allah subhanahu wata'ala ya ce wa uhita bi samari yayi noma wata shekara ya kashe kuɗi mai ɗumbin yawa a gona gonan ta kama ta kan kama wa uhita bi samarihi Allah ce sai aka kewaye da wannan amfanin gonan nasa da ƴaƴan itatuwan nasa aka kewaye su da bala'i daga sama Allah ya zubo ruwa ya malale gonan duk bishiyoyin aka tafi da su da duk shukan da ya yi aka tafi da su gurin kawai sai zama saura bakar ƙasa mai laka babu sauran ko tsiro guda ɗaya haka gonakan suka wayi gari fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha sai wannan mutumi ya zo yana gonan yuqallibu kaffaihi yana ta tafa hannuwansa yana jujjuyawa ya dora hannu akan dama ya dora dama akan hagu haka alama an faka fiha yana mai nadama da bakin cikin irin kudin da ya kashe bana akan waɗannan gonakai wahiya khawiyatun ala urushiha gonakan kuma ga suna an juye su an kikkisfe su bishiyoyi sun yi saman su ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama amfanin gonan duk ya zama ya zube ya narke ya wuce ruwa ya ɗebe shi ba abin da zai yi amfani wa yaqulu yana cewa ya laitani ya kai tona lam ushrik bi rabbi ahada da a ce mana ban taɓa haɗa Allah da wani ba yanzu yana nadama to idan bala'i ya faru mutane suka yi nadama wannan ma alheri ne gare su duk lokacin da jama'a suke cikin damuwa ko kakani kayi ko tashin farashin kaya ko tsadar rayuwa in suka yi nadama suka koma ga Allah wannan abun ya zama alheri gare su sai Allah ya ɗage shi ya canja amma idan mutane ba su gane cewa ya kamata su koma ga Allah ba suka ci gaba da surutai kawai da ganin cewa suna tara kuɗi ‘yan kasuwa suna ga suna tara kuɗi waɗanda suke cikin gwamnati suna ga suna tara kuɗi ma'aikata suna ga suna kaza kowa ya ga cewa zai yi alfahari wannan lokaci lokaci ne na samun kuɗi to sai damuwa ta zama cikin mutane sai su wanzu cikin damuwa amma idan mutane suka yi nadama suka koma ga Allah suna nuna cewa ayyukansu na laifuffuka za su daina za su gyara ayyukansu suna masu tuba akan abin da yake faruwa na tsada da wahalar rayuwa to in Allah ga dama sai ya kawo sauki Allah ya kawo mana sauki Allah ta walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah babu wata rundunar jama'a da ya ce ana aktsaru minka malan wa azzu nafara da yana alfahari da jama'a to da wannan abun ya faru sai gashi ba ko mutum ɗaya da ya zo gurinsa ko mutum ɗaya bai zo gurinsa yana cewa mu zo mu yi jaje ba ina sai aka bar shi kaɗai kawai a cikin gonan yana cikin nadama walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah babu wata runduna da za su iya taimakon sa min dunillah koma bayan Allah wa ma kana muntasira bai zama abun taimako ba kawai ko ta ina shi kaɗai yake bakin ciki yana ta zagayawa a guri Allah ce hunalikal walayatu lillahi alhaq wannan guri malamai suka ce ana iya waƙafi akan hunalika ma'ana walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wama kana muntasiran hunalik wama kana muntasiran hunalik wato bai zamanto abun taimako ba a wannan yanayi a wannan guri ba wanda ya zo gurin ya tsaya yana bakin ciki kamar yadda shi yake bakin ciki shine wama kana muntasiran hunalik ko kuma a ce wa ma kana muntasira a tsaya sai ce hunalikal walayatu lillahi alhaq a lokacin da bala'i ya kai bala'i damuwa ta kai damuwa a ko ina a doron duniya to hunalika anan ne fa zaka ga alwalayatu jibinta lillahi ya koma ga Allah da maza da mata da ba da kanana da manya da kowa sai ga gaba ɗaya an koma ga Allah in dai damuwa ta kai damuwa to sai ga an koma ga Allah to wannan shi ma wannan mutumin sai ya ce ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada sai koma ga Allah yana tunani yana nadama shine Allah ke faɗi hunalikal walayatu lillahi alhaq anan in dai kaga damuwa ta kai damuwa bala'i ya kai bala'i to anan ne fa ake samu jibinta yakan koma ga Allah gaba ɗaya kowa sai mai da al'amari ga Allah walaya wawun dinnan kuma akwai kira'a da kasra هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق بمعنى هنالك الحكم لله wato hukunci ya zama ga Allah yanzu kam gonan ta kare haka in bala'i ya kai bala'i kowa ya rasa inda zai sa kansa to kowa sai ya tsaya kawai yayi saranda sai abin da Allah yi shine al-hukmu lillah wal amru ilayhi subhanahu wa ta'ala shine hunalika al-walayatu lillahi al-haq ko kuma hunalika al-wilayatu lillahi al-haq al-haqq din kuma shi ma akwai kira'a biyu hunalikal walayatu lillahi alhaqqu ko kuma haqqi an ce hunalikal walayatu lillahi alhaqqu na'atun lil walaya kenan ma'ana هنالك الولاية لله أي هنالك ولاية الحق لله إن كما إذا حقي هنالك الولاية لله الحق أي هنالك الولاية الحق لله الحق أبونا نعت لله كنا سوداك الله سبحانه وتعالى ya tabbatar da cewa wannan mutumin ya ga abin da ya gani na bala'i da tashin hankali don haka duk wasu mutane irinsa ko ɗaiɗaiku ko jama'a in suka samu kansu cikin tashin hankali da bala'i da tsadan farashi da ƙuncin rayuwa da rashin kuɗi babu ƙaruwan kuɗi sai ninninkuwan farashin abin da ake saya na zama na, na, na dole to mutane su koma ga Allah su mai da al'amarinsu ga Allah su tuba zuwa ga Allah kuma su gyara ayyuka idan an gyara zuciya ta gyaru ayyukan mutane ya gyaru to in Allah yadda sai Allah ya kawo sauki Allah subhanahu wataala ya faɗi inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'ima a cikin mutane sai in mutane sun canza ni'imar da kansu amma ana cikin jin daɗi ana walwala ana tafiya da security da komai kuɗi kaɗan ya saya wa mutum abinci ya saya masa kaza ya saya masa kaza wani ya ce ya je aikin haji da naira ɗari biyu ne kawai kuɗin kujeran haji yanzu kuma an doshi naira miliyan biyar kuɗin kujeran haji wani ya ce ya sayi mota naira dubu uku a yanzu kuma miliyoyi to waɗanda suke cewa sun sayi wannan abun suna nan a raye ba wai tsohon labari ne na shekarun dubbai ba a suna nan a raye yanzu haka da su ake rayuwa ko ba raɗin nan abubuwan da ka saya ai ba daidai bane da abun da kake saya ba yanzu akwai wani bawan Allah da yake aiko kuɗi ake aiki ɗan farfesa madi shine janar isa abdullahi madi tun daga rasuwan babansa yace duk abun da baban yake na shafin makabarta da wasu ayyuka na marayu yace zai ci gaba da yi a kowane wata zai turo naira dubu ɗari biyu account din wani staff na wannan jami'a din ya ce baya bukatan a shawarce shi me za a yi kuma in an yi ma ba sai an gaya masa ba kawai shi kenan a yi to kudin bara iya kudin da aka kashe wa gidan marayu kadai ko kuma wasu marayu da wasu bayin Allah da aka yi musu dinki to yanzu abin da za a saya kawai a raba wa'inda aka raba wasu ƙananan ma'aikata a nan ya ninninka yanzu kudin da za a saya kai wa wa'incan bayin Allah kudin ba zai yiwu ba sannan kuma wanda za a sayi abun da aka raba wa wa'incan shi ma ba zai yiwu ba duk abubuwa sun canja kuma ba ra a cikin azumi aka yi wannan abu kuma har aka ba wa'insu mutane kyautan kudi a cikin kudin amma yanzu ba maganar kyautan kudi ake ba a sayi abinci a bayar ma tukunna ba zai yiwu to kaga ashe akwai damoyi da yawa ya kamata mutane mu yawaita addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki babu wata ƙasa da take shiga cikin halin kakanika yi face da haka take farawa duk lokacin da mutane yunwa ya kai yunwa rashin kuɗi ya kai rashin kuɗi bala'i ya kai bala'i to fa mutane za su rasa inda za su sa kansu babu wani wanda zai ji cewa shi mai kuɗi ne ya huta bai isa ba don haka a da al'amari ga Allah kuma a gyara ayyuka a gyara zukata a roƙi Allah agaji ya Allah muna roƙonka ka yi mana agaji ka fidda mu daga halin da muke ciki don haka wannan mutumi da ya ga damuwa sai ya koma ga Allah shi yasa in an ga damuwa ga Allah ake koma hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun sawaban wa khairun uquba komawa ga Allah da jibintar da al'amari ga Allah shine mafi alkhairin lada kuma shi ne mafi alkhairin ƙarshen al'amari duk inda wahala ta kai wahala inda kuka yi sa'a kun koma ga Allah to ai gaba ɗaya za a samu lada cikin haka sannan kuma al'amarin zai ƙare wahalar za ta ƙare za a samu sauki don haka a koma ga Allah cikin duk halin da ake ciki Allah ya ba mu ikon koma na'am
وَقِيلَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تخرج الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah subhanahu wata'ala ya ce wadrib lahum masalal hayati dunya ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam buga musu misalin rayuwar duniya wadda ake dukufa a kanta dukan mu nan muna son duniya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dunya hulwun hadir duniya ado ce sannan kuma yadda ka san koren yabanya ga wanda yake noma haka duniya take a zuciyar kowaye sai wanda Allah ya sa ya zamanto yana taka tsantsan yana jiran halal yana haƙuri da haram amma duniya ana son ta iyaka haka Allah ce buga musu misalin rayuwar duniya misalin rayuwar duniya kama in kamar ruwa ne anzalnahu minas sama muka saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard sai ƙwayoyi da suke cikin ƙasa suka gauraya suka jika suka gaure da wannan ruwa da Allah ya soko da shi suka wayi gari sun tsiro da suka tsiro suna girma suna girma har suka zama kore shar abun sha'awa suka dawo kuma suka fidda abun da za su fitar in masara ne ta yi goyo in gero ne ya yi zara in shinkafa ne ta zare kai in alkama ne ta zare kai in dawa ne ta zare kai ga sunan abun sha'awa ana nan ana nan ana nan fa asbaha hashiman sai kaga ya wayi gari ya zama karmami wannan gonar da ka sani koriya in zaka wuce ta gurin kana tsoron me yake ciki amma wata ran sai kaga ta bushe duk ta zama bushashe an girbe sai ga kawai kara iska yana kadawa fa asbaha hashiman haka rayuwar duniya take tadruhu riyah iska tana kada shi dama da hagu dama da hagu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan a tsirar da tsirrai ɗin a girmar da shi sannan kuma ya bushe ya ƙare iska tana kaɗa shi ai ƙadiran ala kulli shay Allah mai iko ne akan dukkan yanayin da tsiron yake ciki malamai alhafiz ibnu kathir rahimahullah yace irin wannan ayan Allah ya sha buga misali da irin ta a gurare daban-daban cikin alqur'ani yace misalin ayan suratul yunus Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna ma masalul hayatid dunya ku sani misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kama misalin ruwa ne wanda muke saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ta'kulu an-nas mimma ya'kulu an-nas wal an'am kama misalin ruwa ne in ya zubo sai ya gaure da abun da yake cikin ƙasa na ƙwayoyi sai abubuwa su fito na daga abun da dabbobi da mutane suke ci tsirrai za su fito ko mutum ya yi shuka ko bai shuka ba suna fitowa wani sa'in haka kawai sannan kuma dabbobi da mutane su suke cin wannan abu mimma ta ya'kulu nasu wal an'am hatta idza akhadhat al ardu zukhrufaha wa zayyana wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ard kadhalika nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wa ta'ala ce har sai ƙasa ta kai aka zatil ardu zukhrufaha sai ƙasa ta kai ta rike adonta ta kai makura wa zayyana ta adauta ta yi ado ta yi ɗas wasu malamai suna fassara wannan gurin da technology da za a ji kaga mutum ya buɗe motarsa yana daga nesa wasu suna duba duniya suna daga ƙasarsu kaga jirgin sama da yake tashi ana seta shi da kwamfutu da sauran wasu abubuwa ka fi yadda abubuwa suke gudana ka ga mutum ya doso get ɗin gidansa get ɗin ya buɗe da kansa in dai motarsa ce ta doso to get ɗin zai buɗe amma in wata mota ce ba zai buɗe ba duk wannan abubuwa ne na technology da science da aka kai wani mataki to shine hatta idan aka zati al-ardu zukrufa kana kwance a ɗakinka a garin Gombe kana magana da wani a ƙasar waje can nesa kuna magana da shi in kaga dama ma ku yi video call kana ganin sa yana ganin ka duka wannan akhadhat al-ardu zukrufaha wa zayyana wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha marasa imani sai su cewa kawai su yanzu technology su ya kai matsayin su suke controlling kasa da duniya ta gaba da shine wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha Allah ce ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu ya zo mata na tashin alkiyama laylan aw naharan ko dare ko ko rana faj'alnaha hasidan sai kaga duniya an sanya ta ta zamanto a girbe kaman ba a yi ta ba ka allam taghna bil ams kamar ba ita bace jiya to haka rayuwar duniya take dukan mu nan wata ran ba za ka ga ko ɗaya ba wannan garin da ba haka yake ba yanzu dattijai waɗanda suka rasu da can in sun zo musamman waɗanda suka kafa garin sarakuna wanda suka zo suka kafa garin a ce sarki bubayaro a ce sarki wane sarki umaru sarki kai har sarki abubakar kai har sarki shehu wanda shine muka sani sosai baban mai martaba na yanzu shi in zai taso ka ajiye shi a kofar fada zai ce ba nan aka kawo shi ba ba nan ya sani ba sarki shehu wanda shi ne daga shi sai wanda yake kai yanzu Allah ya ji kansu shi in ka ajiye shi a fada zai ce ba nan ba ne saboda mai duniya ta canja gine-ginen sun canja masallacin an canja duk da cewa yana na lokacin da ake gina wannan masallacin amma duniya ta canja da titunan gurin da fiye share gurin da fiye da sauransu to wannan duniya haka take Allah subhanahu wata'ala yana bugawa mutane misalin duniya don su ɗauke ta da daidai gwargwado in Allah ya baka ta halal duniya ta taru ka gode wa Allah in Allah ya jarrabe ka kullum kana cikin talauci kar ka yi gaggawa ka ce sai ka ci haram a'a in duniya ce rayuwar gaba ɗayanta haka take kamar a yi shuka ne ya tsiro nan gaba ya ƙare kwanan nan ka ganshi karmami kawai iska tana kaɗawa a cikin damuna in kana tafiya a mota daga gari zuwa gari zaka ga baka ganin garuruwan da suke gefe saboda ciyawi da gonakai sun rufe su amma daga zarar rani ya zo ƙauyen da baka hango shi can nesa sai ka hanga hango shi saboda ba komai a gure ya riga ya wuce to haka rayuwar duniya take za ta wuce shi yasa Allah subhanahu wataala yake buga misali anan wanda ya dau duniya da gaba gaba gadi kawai baya saurarawa ya saurari tashin alkiyama sai haram yaki komai ma yazo to wannan zai yi asara Allah ya kiyaye na
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah subhanahu wata'ala ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya almalu dukiya wal banuna da 'ya'ya zinatul hayatid dunya gaba ɗayan su ado ne na rayuwar duniya in Allah ya fara ya hore wa mutum dukiya Allah ya hore masa sai ya yi aikin alkhairi da ita ya gode wa Allah bisa abin da Allah ya hore masa wal banuna 'ya'ya in Allah ya hore wa mutum 'ya'ya ya gode wa Allah ya tarbiyantar da su tarbiya ta gari ya dora su akan Qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da duk abin da zai zama alkhairi gare su na ilimin muka duniyar su da lahiran su wal baqiyatu salihatu Allah subhanahu wataala ya ce amma wanzazzun ayyuka na kwarai in dai dukiya da 'ya'ya ne su kuma kawai zinatul hayatid dunya ne in dai kai sa'a mutum ya yi aiki da dukiyar cikin alkhairi za ta amfane shi a lahira in mutum ya yi sa'a ya tarbiyyantar da 'ya'yan cikin alkhairi ɗewa daga cikin mutane za ka ga suna da 'ya'ya ga su musulmai ga su da ƙoƙarin zuwa masallaci da addini amma ba sa tarbiyyan 'ya'yan yadda ya dace ya'ya ƙanana mata ba hijabi ana kai su makaranti eh, suna yan ƙanana kaga an je ana kai su makaranti masu tsada in ka duba gurin sai ga ba musulmi ko ɗaya wajen taron su wai gurin akwai turanci saboda mutane mu ba su iya turanci ba so da ka sai a kai su gurin kawai ana karban yaro ah welcome wai ya zo shi dan karamin yaro shikenan wai wannan abu nan amma yana ganin kanta ba duzuzu hakan nan babu hijabi babu komai wannan ya bude ido da shi kuma yar karama ma ita ma wannan ta gani aka shiga da ita an jima in ma bata koya masa ba ita kam in za ta ci abu sai ta abu na in wani abu sai ta ce Jesus shikenan shine Allahnta to amma su ne a cikin makarantar kuma makaranta mai tsada an kai yaro dugul-dugul an kai shi ‘yan ƙananan yara wanda ake so a tarbiyyantar da su da harshen ƙur'ani su imamul alusi suna shekara shi da ya haddace alƙur'ani gaba daya amma mu yanzu a ce ah to ai akwai turanci ne gurin za su iya turanci sai su zama mai kai turancin naka ne fit da kai kai baban to saboda haka wa'innan abubuwa na kurakurai zaka ga abun mamaki mutane suna kai 'ya'yansu 'yan ƙanana yan kanana ana targeting din su a dora su akan wani abu mutum zaka gaishe yana da kokari a addini amma ya kai ƴaƴansa irin wannan guri to wannan ya kamata mutane a gyara almal wal banuna zinatul hayati dunya sai in mutum ya tarbiyantar da su tarbiya ta addinin Allah danka duk yadda za a yi zaman to qur'anin nan shine a farko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarbiya ta musulunci boko kuma ba inda ba zai yi ba duk wani wanda yake rike da mukami a Najeriya yanzu ka tambaya ka ji private aka kai shi ta 500 ko da 250 duk da shugaban kasa duka generation din nan tun daga Najeriya da ta zamanto ta samu yancin kai duk wanda suka rike shugabanci da ministoci da shugabannin kasa da sauransu in ka kirga da ya kai 10% ba a cikin su wanda za su ce sun yi private school wanda ake biya musu kuɗi dukkan su public school suka yi to shine sai aka ce ma danka sai ibn rabiskul inda ma za a kauda addinin Allah tukunne ya zama wancan wancan abun Allah riga ya kaddara wanda zai yi saboda ka bar danka da addini ka gina shi akan tarbiyar addinin Allah almal wal banuna zinatul hayati dunya in kana so ka gina shi akan addini Allah yayi mana albishir yace wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum وما ألدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين أما إنا سكت أنا سكتي ce a'a za a yi kaza in sun gama wannan guri muna musu shimfiɗa ne su zama kwamishinoni ko su zama ministoci ko su zama wannan yaudara kake yi mata yaudara kake rayuwarsu tana nan Allah ya kaddara ta tun ba a halicci duniya ba da shekara dubu hamsin haka za su zama haka za su yi baka isa ka canja musu ba amma in ka tarbiyantar da su akan addini wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatun sai Allah ta bi imani bai ce bi boko ko da turanci ko da mathematics ko da engineering ko da whatever ba a'a bi imani alhaqana bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay aikin da kai wajen tarbiyan yaro ya karanta qur'ani ya karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ba za mu tozartar da wannan ba ba za mu rage shi ba don haka a da hankali Allah ya ba mu ikon yi Allah ta walbaƙiyatu salihatu wanzazzun ayyuka na kwarai su ne khairun inda rabbika su ne mafi alkhairi a gurin ubangijinka su ne mafi alkhairin sawaban lada wa khairun amala kuma su ne mafi alkhairin makoma mafi alkhairin al'amari su waye baqiyatu salihat an tambayi Uthman radiyallahu ta'ala an an tambayi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa menene albaqiyatu salihat abin da duk rinjayensu ya tafi albaqiyatu salihat shine la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan shine albaqiyatu salihat karka yadda ka rabu da wannan yawanci in kana zaune ko kana sana'a ta hannu ko kana aiki ko kana kasuwarka ko kana gida ko kana kishingide ko kana ofishi ko kana ko ina kake yawanci ka rinka yawaita wannan la ilaha illallah محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أو رواية ولا حول ولا قوة إلا بالله الرواية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الحافظ ابن كثير يتيك وجن شاتي بيو da kawo riwayoyi daban-daban daban-daban daga hadisan daga riwayoyin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka shine albaqiyatu salihat amma almalu wal banuna zinatul hayatid dunya amma in ka nema albaqiyatu salihat sune wa'innan ambaton Allah wani hadisi sai ya dunkule su wanda imamu tirmidhi ya rawaito shi cewa at-tahlil wa tahmid wa tasbih shine tasbihi da tahlili da tahmidi sanan wala haula wala quwwata illa billah don haka a yawaita wannan sai Allah ya ba mu mafita a rayuwa Allah ta wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwar watsi ranar tashin alkiyama kenan wa tara al-arda barizatan zaka ga kasa barizatan haka take kawai ba tudu ba gangare ba bishiya ba gini ba katanga ba dutse wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwar watsu duk duwar watsu dinan da ake ganin su a duniya dama Allah ne ya ajiye su don su yi wani amfani ranar tashin alkiyama ƙasa za ta rinka rushewa sama za ta rushe ƙasa za ta rushe duwar watsu za su nike wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab zaka ga duwar watsu kana ganin su a daskare amma ina ranar za su rinka tafiya marra sahab yadda gajimare yake tafiya haka duwatsu suke tafiya sun zama kura shine Allah yake faɗi wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwar watsu mu nike su wa taral arda barizatan zaka ga ƙasa tas ko ina kana hangowa wa hasharnahum zamu taro jama'a gaba daya falam nugadir minhum ahada ba za mu bar kowa ba zalika yawmun majmu'un lahu nas wa zalika yawmun mashhud wannan shine inin da za a taro mutane ranar da kowa zai halarta ba wanda zai za a bashi a baya shine Allah subhanahu wataala yake faɗi a can suratu taha wa yas'alunaka 'anil jibal suna tambayan ka game da duwar wutsu ranar tashin alkiyama ka ce za a yi tashin alkiyama Allah ta faqul ka gaya musu yansifuha rabbi nasfa Allah zai nike duwar wutsu nikewa fa yadharuha qa'an safsafa Allah zai bar kasa tas ba gini ba tudu ba gangare fa yadharuha qa'an safsafa yawma idhin yattabi'una la tara fiha 'iwajan wala amta ba za ka ga gangare ba ba za ka ga rami ba ba za ka ga kwana ba ba za ka ga tudu ba haka kasa za ta zama tas yau mai zai yattabi'u na da'iya la'i wa jana ranar da za ka ga mutane suna bin mai kira yana cewa ilayya ilayya ilayya mala'ika yana cewa ku taho nan ku taho nan ku taho nan za a yi hisabi yattabi'u na da'iya la'i wa jana wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa sautukan mutane za su shiru ba ka jin komai saifin duniyar mutane tafin mutane yana tafiya shu shu shu ana tafiya ranar da Allah subhanahu wata'ala ya ce yau matu baddalul ardu ghairal ardu was samawat ranar da za a canja sama a canja ƙasa za a canja ƙasa ba wannan saman da kuke gani ba yau matu baddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane za su bubbugo za su fito wanda ƙasarsa za ta fara budewa kabarinsa zai fara budewa fito shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man tashaqqu lahu al-ard kama qala sallallahu alaihi wasallam za a tsaya a gaban Allah shine Allah yake faɗi ana wa hasharnahum za mu taro su falam nugadir minhum ahada ba za mu bar kowa ba da manya da yara da kanana da kowa da kowa gaba daya kowa zai fito wa uridu ala rabbika saffa Allah ta za a bijiro da su gaban ubangiji saffan safu guda wani alhafiz ibn kafir ya ce saffan safu guda da manya da yara da maza da mata dukkan mutane za a jera su safu guda Allah subhanahu wataala ya ce za a ce laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra yau ga kunan kun zo mana kun dawo kowa yayi abin da yayi to yau kun dawo kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku da can a haifi wannan yau a haifi wancan gobe wane ya tsufa wane ya girma wane ya rasu wane ya rayu wane an haife shi haka nan yau kuma kun dawo mana kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin Allah ce kamar yadda muka fara halittar mutane ko aka fari halittar mu karon farko aka haifi wannan sannan na bayansa sannan wane sannan wane haka aka yi a duniya to haka kuma za a dawo gashi nan kowa ya zo ya tsaya gaban Allah wasu riwaya suka ce a'a sahu sahu za a yi daban-daban wa uridu ala rabbika safa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida ina kuna kun raya musamman kafirai sun sha rayawa cewa ba za a yi rana irin wannan ba ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa wubi alkitab za a ajiye littafi kowa zai karbi littafinsa kowa zai karanta littafinsa da kansa ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka yau littafinka ya ishe ka hisabi ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wa wubi al-kitab za a ajiye littafi fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi za ka ga mujrimai mushfiqin su ya zana saboda abin da yake cikin littafi waya kuluna suna cewa ya wailatana ya kaiton mu mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dan abun da nayi na cutan wane da dan abun da nayi na taba dukiyar wane da abun da nayi na zaluntan wane shi ma sai da yazo da shi mali hadal kitab haqiruha wa jaliluha kankananan abubuwa da manya-manyan abubuwa sagiruwa wa kabiruwa manyan abubuwa da kananan abubuwa duk gaba ɗaya littafin yana nan mutum yana karantawa shi da kansa karanta kafa bi nafsika yawma alayka hasi shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana don mu mai da hankali zaka ga mujrimai suna cewa mali hadal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha allati wa wajadu ma amilu hadira za su samu abin da suka aikata hadiran halarce ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة اللهم عافنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا واعف عنا يا ربنا وجدوا ما عملوا حاذرا ولا يظلم ربك أحدا لا إله إلا الله kowa zai ga abin da ya aikata wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntan kowa sa'ad ibn junada yace wannan ayan karkashin wannan ayan al-hafiz ibn kathir yace sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn junada yace bayan mun gama yakin hunain sai muka je wani guri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ku taru anan muka taru ya ce ku sani ya ce wanda ya samu itace ko ganye ko tsinke ya kawo ya ce muka rinka zagayawa guri ne dandali wanda ba tsinke ba ice ba komai haka yake sumil amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga wani kara ko tsinke ko ice ya dauko ya kawo ita kafin ayi haka da haka dake muna da yawa wancan ya tsinto a can wancan ya tsinto a can sai gashi nan mun tara bola guda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron zunubi yanda kuka tara wannan abun a yanzu haka zunubi yake taruwa a jikin mutum kuma za a zo da shi ranar tashin alkiyama wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada annabi sallallahu alaihi wasallam sake ce musu duk wani mutum ko zai tafi aljanna in dai ya zalunci wani wanda zai tafi wuta ba za a bar dan aljanna a gidan aljanna ba sai an yi kisasin abin da ya zalunci wancan a duniya sai an biya shi haƙƙinsa wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya zaluntan kowa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا الله تزامو أجي ميزاني نعادل لا نتاشن على القيامة فلا تظلم نفس شيئا وتعذر انتري دوني أوبا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كودا مثقال قواين ذراني مثال أتم سيمون كاوش وكفى بنا حاسبين الله يتي موني ما زي حسابي ما من حسابي إلنا حسابي نقص كي أرانا تاشن على القيامة وجد أورون الله kowa ya yi taka tsantsan ka yi abu na halal kar ka ce za ka ci haram ka ci halal ka taƙaita da halal duk abin da ka tara in ba yardar Allah a ciki ba za ka wadatu ba duk abin da kake ciki na talauci Allah ya sani ka haƙura ba wanda ya isa az- ya azurta ka sai Allah ka yi ƙoƙarin ka cikin abin da Allah ya ce a yi in arziki kake nema a kasuwanci a aiki a sana'a ka yi wannan kawai ka takaita banda ɗiban dukiyar talakawa banda cin haramun banda zaluntar wani Allah subhanahu wataala zai tara mu ranar tashin alkiyama wa wajadu ma amilu hadira kowa zai samu abin da yayi gashi nan a rubuce ba wanda yake maka ƙarya abin da kai ne zaka gani wala yazlimu rabbuka ahada babu wanda za a zalunta ubangiji baya zaluntan kowa mu mai da hankali dukan mu nan wannan taro namu shaida ne za mu taru gaban Allah abin da muka faɗa mun yi aiki da shi Allah ya sani ba ma aiki da shi abinda muka ji muna aiki da shi Allah ya sani kowa ya aiki da abinda yake ji mu yi aiki da alkur'ani mu yi aiki da abinda muke faɗa mu mai da hankali za mu tsaya gaban Allah rayuwar duniya ba komai bace za ta ƙare ko mun shirya ko ba mu shirya ba nawa ne suka tafi waɗanda abin da ya shuɗe na rayuwar duniya ya ninka abin da ya saura ya fi sau goma abin da ya shuɗe na rayuwar duniya casa'in bisa ɗari na rayuwar duniya ya wuce abin da ya saura bai kai 10% ba bai kai goma bisa ɗari ba wanda ya wuce ya yi yawa abin da yake tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai rana ta yi ja za ta faɗi sai ce ku matso nan suka matso ya ce kun ga ranar nan ta yi ja suka ce eh ya ce to daga safe bayan sallan asuba zuwa yanzu inda rana take da abin da ya wuce na wannan ini da abun da ya saura na kafin rana ta faɗi wanne ya fi yawa suka ce ya rasulallah ai ko kwatantawa ba za a yi ba ya ce to wallahi rayuwar duniya abun da ya wuce nata shine kaman abun da ya wuce na inin ku na yau da abun da ya saura na rana ta faɗi so da ka ba abun da ya saura a duniya dukkan alamomin tashin alkiyama sun bayyana in ban da alamatu sa al-kubra da haka mu ji tsoron Allah Allah ya ba mu ikon gyarawa wallahu ta'ala alam insha Allah in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi